Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ne saurare. Abul Futuhat Production ke gabatar maka da karatun fassarar littafin Ruhul Adab, littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyad, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani, ana iya samun mu a shagonmu da ke W60, dutsen ma by Matazurot, tudun wada sinima Kaduna, ko kuma a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka. Sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili takwas sifili tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu a yi sauraro lafiya.
wannan mazauni mai albarka zawuyan malam muhammadu sagir karkashin jagorancin sharif mustapha idris domin ci gaba da karatu a littafin maulanmu shi ibrahim iyas radiyallahu ta'ala anhu na ruhul adab yau sha hudu ga watan agusta miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan sha'aban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin asar mukumullahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المعدن وامتاد في جنبة امتاد لنا بالزبر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام يوما يا الله مسا يا النبي الله مسا يا ولي الله كما مسا يا باوان الله إنا مسلمة إلى تعديل المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya zaɓe mu daga cikin masu amsa kira wannan zikiri da aka nan zauna muna yi na juma'a din nan da kuma wanda muka saba yi an fi kira ne na Allah tabaraka ta'ala Allah yana faɗi cikin suratul azab ina cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran katiran wa sabbihuhu bukratan wa asilan هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما sannan Allah tabaraka ta'ala yana faɗi cikin suratul jumu'ati yana cewa ya ayyuha allazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun sannan Allah da yanku ta'ala yana bayyana cewa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi واذكروا كثيرا لعلكم تفلحون sannan Allah ta yarka tala na cewa idza ra'aw tijaratan aw lawan in faddu ilay in faddu ilayha wa tarkuka qa'iman kun ma inda Allah khairun min Allah wa min tijara wallahu khairur raziqin wannan zikirin juma din nan shine ma'anan ta idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wattabu min fadlillahi wadhkuru Allah kathiran bayan sallar juma'a kenan dan da aka lura da ayat da kyau magana akan sallah Allah ya bada ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati fadhkurullaha kathiran wannan shine wannan zikirin juma'a dinnan da ake gani sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana wadi yana cewa in tamisu sa'atan lati فرجا في يوم القيامة بعد الأسر إلى جيبوبة الشمس حديثي من manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko nemi sa'an nan ta karshe wadda duk wani mumini ke gurin ya same ta akwai wata sa'a ta karshe ranar juma'a annabi ce bayan da aka tafi to ku kokari ku samu wannan sirrin da ke cikin wannan awa guda din na ranar juma'a bayan da aka to a sai malam shi ya rajalla anhu sai ce to maimakon ku tsaya ku faɗi wasu bukatu ku ta la ilaha illallah ma inda kun yanfado ma inda Allah ya baki duk abin da za ku nema in dai ya shafe ku mai karewa ne amma abin da ke wurin Allah baya karewa saboda wanda isa mu la ilaha illallah ya samu komai wanda ya rasa la ilaha illallah ya rasa komai to sai shi ya rubuta ne ce ku zauna ku yi wannan dama Allah tabaraka taala ya ce man shagalahu zikri an mas'alati a'taitu abdal ma'u isra'iliyyi duk wanda zikiri na ya shigantar da shi daga barin ambato na zan ba shi abin da mai roƙo na ma ba zan ba shi ba to yau kana ta ayi la'asar mun gauna muna ta fadin bukatu Allah ka ba mu kuɗi ka ba mu gidaje ka ba mu motoci ka ba mu karanta ka ba mu mulki ka ba mu mata ka ba mu kaza mun sai muka zauna muka dinga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to wannan wannan wannan babban balala ne wannan zaɓi ne na Allah tabaraka wa ta'ala domin sai yana ban yana cewa wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un sannan yana ban yana cewa والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما sannan annabi yana faɗi a cikin hadisi yana cewa wato an masa tambaya ne hadisi irin kudin ya ce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi ayyul ibadi afdalu darajatan inda Allah yawmal qiyamati ya ma yakin Allah ga ya mana a cikin bayi ya ya fi daraja ranar alkiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azzakiruna Allah kaseeran masu faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah da yawa annabi ce ranar alkiyama waɗannan sun fi girma saboda ka duk mai neman girma ya rabu irin waɗannan jama'a a dinga faɗin wannan kalma da shi domin ranar alkiyama kamun a hisabi Allah tabaraka ta'ala zai ce ya ku ahalin mulki kowa ya shiru na kawo ku duniya kuna ta maganganu wanda kuke so yau ku shiru na yin magana ku kowa ya ci Allah ta barka ta ce to yau ne za ku san kiya ne ne ahlul karam a duniya kuna ta hayaniya an ce an rasa gane masu gaskiya ko an rasa gane kiyaye manya a wurin Allah Allah ce yau zan faɗa da kaina kowa ya gane kiyaye nawa sannan Allah ce ina masu la ilaha illallah da zai ba ka yan uwa a yi kokari wannan kalma mu rike ta da kyau sannan hadisi idil kudri ya rauci hadisi daga abi hurairah Allah ya kara mar yadda suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqudu qawmun yadhkuru Allah azza wa jalla illa hafathum al malaikatu wa ghashiyatuhum ar rahmatu wa nazalat alaihim as-sakinatu wa zakarahum Allah fi man indahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗansu jama'a ba su taɓa zama ba sun faɗi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai ga ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku za su tafi su lille sannan kuma nasuwa za ta zo musu shi yasa ba a so kana la ilaha illallah kuma a ganta a firgice ko an a ganta a natsi ko cikin wadata ko cikin talauci ko cikin buwaya ko cikin kaskanci ko cikin masoya ko cikin makiya ka zama a natsi kuro dan alaka jiratin take wanda bai san wannan kalmar ba ba shi wannan kalmar ba ina natsuwa gare shi ko da kan la ilaha illallah sai ne ne hirgita shi ma ta bayan abokin zaman Allah ne Allah ya faɗi a hadisul qudsi ana jalisu man zakarani ni abokin zaman ne an batona ne ya wanda ya sa faɗin la ilaha illallah zai zama matsoraci ko zai yi firgita to sai da ka ana so zama da'iman wato mu zama a nafi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bayan kuma Allah ya musu wannan sannan Allah zai ambace su cikin jama'ar da yake tare da su yawa yan karanta wannan hadisi yake mala'iku kenan mutane su dauka wa mala'iku su ne kai abokan zaman Allah kai ma idan kai zikiri kai zikiri ka samu tsarki sai ka zama abokin gaban Allah ma'ana Allah zai ambace cikin jama'arsa waɗanda ke tare da shi wato Allah zai ambace su cikin mutanen kirki ba wasu bane abokan zaman Allah illa mutanen kirki ko da kace sa duk na kirki ya san na kirki duk na Allah ya san na Allah ko sa ba a damuwa ka zan ce ya ni kaza in ba ka an ga sai ya magana kirki ba karka da kan da ya faɗi maganar wata kila ya faɗi maganar ne cikin jama'a irin nasu to da kace mutum ya shiga jama'a irin ta Allah zai gane waye zai shiga sai mutum ya shiga jama'a ta Allah sannan zai gane waye zai ibada to haka har abada duk na Allah ya san na Allah shi yasa mutanen Allah ba sa damuwa da maganar mutanen banza in sun faɗi maganganu akan shi yasa yana ta izara diyat anni kiramu ashirati wala annabi ce ya yarda da ni shi yasa ce ya yarda da ni abubakar ce ya yarda da ni umar ce ya yarda da ni usman ce ya yarda da ni ali ce ya yarda da ni sai ali mahrazi ce ya yarda da ni ali talatu ce ya yarda da ni sai di mahmud tuni ce ya yarda da ni muhammad al-gali ya yarda da ni abu nakal ya yarda da ni muhammad al-hadi al-alawi ya yarda da ni abbas ibn gali ya yarda da ni to ya yi kuma saboda ka ba a intibari da maganganun mutanen banza har kullum ana lura in kana neman yadda to nemi yaddan mutanen Allah ba mutanen duniya ba to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min qawli kama yadhkuruna Allah azza wa jalla la yuriduna bidhalika illa wajahu illa nadahum munadin min as-samai an qamu madhuran lakum wa tubdilu sayyi'atukum hasanatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu jama'a daga cikin al'umma da za su taru su dinga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sifa ce Allah wa jalla tabaraka wa ta'ala ya umurci mala'ika yi kira yi kira daga sama yake ku tashi ku tashi Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta muku duk kurakuran da kuka yi an juyar kun koma kyawawa Yau a ce ai sun yi mai shigo an gafarta musu to sai Allah ce to ne hukan ma an juyar da su sun zama kyawawan ayyuka waɗannan masu faɗin la ilaha illa sannan suke da wannan sannan annabi ya ce اذكر الله ذكرا حتى يقول المنافقون انكم مراؤون manzo Allah ce ku ambaci Allah ambato ne yawa har munafikai su ce ku riya kuke yi ba dan Allah kuke bari ne to karkar a damu ai sai kawai sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akhiru zikrallah hatta yaqulu madnun kullawan ka fadin la ilaha illallah har wa dan kidan kuce ka gama hukata kaga ake ma bi sako ne na Allah tabaraka taala sai da yan uwa kar mu manta abin da muka da da wannan ƙarar saboda zikirin juma'a da muka yi kuma zuciyoyin mu suka yi daɗi muka manta da dukkan bakin ciki muka manta da dukkan damuwa muka ji Allah ya tabbata a zuciyarmu to yau kuma za mu tashi dama kamar yadda muka sani muna cikin littafin ruhul adab lima hawa min hisamin wa adab wanda mai lamu shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa jazakallahu anna khairan ya rubuta shi yana da shekara 21 to mun tsaya mukallilan shuruɗahul muqarrara mukabidan adabahul mu'tadara wato shehu ya gaya mana a baya ce falasafi akhadhu tariqi tarbahu illa idza kunta dawaman taklif kar ka dauka dan ka karɓi da rikar tijaniya shi ke a ce ka zama mutum kirki ka gyaru sai ya ce kai ba haka abu yake ba ya ce sai ka bi umarni umarnin nan na farko menene umarni kar ka kuskura kai wasa da sallah kar ka kuskura kai wasa da haƙƙin iyayenka kar ka kuskura kai lalata ko da sigari kar ka zuƙa balle wuyi balle jiya balle kwanciyar waɗannan abubuwa guda uku idan ka rike su to shi kenan dama me yasa aka hana son taba saboda taba tana kawo kasawatul qalbi shi kuma zikiri yana kawo sauƙin zuciya sigari kuma tana bugar da zuciya to saura biyu a bakin mutum ɗaya ba sa haduwa kana yin aikin da zai sa zuciyarka ta yi laushi kuma kana yin wanda zai sa zuciyarka ta yi ƙarfi ya kace ka kabar wannan sannan annabi bai san warinta to idan mutum ya wannan sannan kuma ya dawo ya biyo ayyuka daki daki daki har ya zama mutum kirki shi ita wannan dariga abin da ya sa ana ce ne mutum ya gyaru kar ya cuci kowa kar ya zalunci kowa shi ne amfanin ɗariƙar mutum ya zama lafiyayyen mutum mutumin da wanda ba musulmi ma zai iya ba shi amana wanda ba ɗan ɗariƙa ba zai iya ba shi amana in ya zauna da dukkan musulmi to tunani ya wannan kaza wannan kaza a zai ba kowa haƙƙinsa shi ne amfanin wannan ɗariƙar amma idan gwamnati yana cikin ɗariƙar kuma zalunci yana ƙaruwa kuma mugunta na ƙaruwa ka ga zan zikirinsa bai ƙara masa komai ya Allah in ka bibiya ma sai ka samu da ya iya yin aiki shi yasa kullum mugunta da zalunci ke ƙaruwa a zuciyarsa to sai da shi yasa sai ce ba ka zama dan ka karɓi ɗariƙar tijaniya shi kenan a sai kara bauta ba sai in ka kasance daɗin kana mai neman gyaran zuciyarsa kai ta ƙoƙari akan ƙarya kaga ta daina ka dawo ka kokari dan yan uwa kar mu dauka ba in mun karanta aya ko hadisi mun san ci Allah ya hana girman kai mu dauka kai daga karanta wanda zamu iya denawa ko kuma da an ce annabi ya hana mu dauka da a'a sai mutum yayi kokari yayi mujahadar zuciya maka Allah ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin idan bayan ka karanta aya ko ka karanta hadisi ka ji Allah hana to dawo ka dauki tarbi ko shi ya rabbi Allah anu kai ka zikiri kana dukan zuciyarka akan ta na duka wannan aikin da Allah ya yi wannan abin da Allah hana ka fice ta ka tsala wannan abu in ƙarya ne in za a shekara kana yi kana yi kana yi ka tsaya akan ke kaga ta ba ƙaryar sannan a dawo hakkada kai ta kokari ka sa zuciyarka ido ko yaya ta karkata za ta yi hakkada ka gane misali Allah ya ba dan uwanka abu sai ka ji abu sai baka ji daɗi ba to idan kana cikin wannan aikin za ka gane amma in baka ciki ba za ka gane ba to da ka gane sai ka ne ka riga musu addu'a ce Allah abin da ka ba wa ni Allah ka ni ka ƙara musu Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye sharrin makiya idan ina ciki ne ma Allah ka yi maka maganin mu Allah ka tsare mu Allah ka warkar da mu Ka bayan ka gama addu'a ga lokaci to mu ma Allah ka ba mu to amma ba haka ba shi kenan sai kyautai kyautai kyautai karshe kuma sai kaga abin ya zo ba daɗi to sannan sai ce mukan nuna shuruɗa hul muqarrara mukaziban adaba hul mu'tabara mu'azzinan li ahlihi jami'an la siyama al-khassatu kulliyan idza zara'at fi dhikar al-wurdi falazim al-adaba qadra al-hajj تأدب في ظاهر وباطن به يوكل المرء بالمواطن واستهدر نصيحك المربي كذاك شيخه بدون ريب ولازم الهدير والسكون كذاك خلوة تئين بينا يسي مكلما شريره كمن يسكى شرطا طريقا المقررة أبابا تبتوا أكسن جواهر المعاني أبابا تبتوا أكسن رماه ababen tabbatarwa a cikin birratul kharira ababen tabbatarwa a cikin ira'atu ara'i ababen tabbatarwa a cikin aljaisul sahili ababen tabbatarwa a cikin rawdul muhibbul hani ababen tabbatarwa a cikin kashiful albas ababen tabbatarwa a cikin budiyatul mustafidi man yanda ta san dalila ne waɗannan to shi ya ce al muqarrara sharuɗan da aka tabbatar da su ko da ba a goge ba an tabbatar dole sai ka kula da su mukabiran ka zama mai kokowa da zuciyar ka ada da zuciya na dubban ɗariƙa don sai an yi kokowa da zuciya za a iya yi na dubban ɗariƙa in ba a yi kokowa da zuciya ba zai yi ba almuqta bara ababen kulawa mu'azziran ka zama mai girmamawa li alihi da ɗan ɗariƙa an baki ɗaya da manya da yara da maza da mata da muƙaddamai da muridai da kalibobi da shehunnai da ɗawi'ai da masu saban Allah. Ba don wani abu za ka girma masu ba saboda soyayyar da suke wa Allah. Duk girman saban bawa kan shi da annabi ya fi saban girma. Ka saboda haka sai za ce jami'an wai ma'ana ban rage kowa ba. Ka girmama ahalin ɗariƙa jami'an baki ɗayansu da sharihansu da waɗanda iyayensu ba kowa ba da matansu da mazansu da manyansu da ƙananansu da shehunan da kalihohinsu da muridan da mukaddaman kowa ka biyo ko kai ka ba mutum ɗari ka girmama shi to in ba ka girmama shi kuma karka tuce dan anan hatsarin yake baka ba shi haƙƙin ba kuma na shi haƙƙin ka kwace kaga ya zama zalunci kai da aka ce ka girmama shi baka girmama shi ba kuma kana zalunta ka kuma kana cutar da shi saboda ka yan uwa mutuwa sannan sai yake lafiya mara kasabi musamman na ce kantattun cikin yan ɗariga misali sharihai mukaddamai shehunai khalifofi da sauran malamai na cikin ɗariga ka girmama su kullum iyan ka zama mai biyayya gare su yace idan sarata idan kai niyya fiddikar wurdi za ka fara gabatar da wurdi فلازم الادب كلازم لدبي قدر الحد gwargwadon iko domin ladabi da ake gani ha mataki mataki ne ladabin da muridi zai yi ladabin da mukaddami zai yi ba irin su muridi zai muridi ba zai iya ba ko a muridan ma ta hawa hawa ne duk da ma yanzu zamani ya kai ga za ka iya samun muridin da ya fi ma mukaddamin suka na dubba wallahi sai ka samu dan abin ya zama wani iri wani iri haka na duk da ake so a tsaba don dama ɗariƙar talabijin ce. Sai da ka muridan ma hawawa ne akwai muridin da duniya ake nema. Wallahi duk inda ka ga ya je wani jijiyoyi da za ka ga ya ta da wallahi bai wuce duniya ba. Ka samu miya ke ja nama manya-manya a miya. Ya hau mota ya gina gida. Akwai wanda bukatar sa akwai wanda kuma bukatar sa lahira ne. ya mutu shiga aljanna akwai wanda shi kuma bukatar sa annabi Muhammad ko ne zai faru shi ne ga ya haɗu da annabi ya gan akwai wanda yace idan na ga annabi so ɗaya daga cikin irin waɗannan mazaje yace wallahi jarran da Allah ya nuna min annabi so ɗaya amal da ni ƙasa har abada jarran da Allah ya nuna min fuskar annabi so ɗaya na ganta to in zama ƙasa har abada ban da damuwa bukata ta ta biya in ga fuskar annabi so ɗaya to in zama ƙasa har abada ba matsala ka san ta yanin sai ba ta ga wuce to sai da kan murin zan hawa hawa ne to abin ya ta ku da ya gane wanne ne sabiki wanne ne kabili wanne ne kaza kawai kowa muridi ne wanda ga dama yana ce shi ma ce ne to sai da ka yan uwa mu kiyaye mu abin a hankali a cikin tsari in mutum ya abu a hankali ba abin da zai samu ba to sannan sai harjalla ne yake ta'addubun fi zahirin wa batin yurirat al-mar'u lil mawa'ini ta'addu kula da dubi zai yi ba inin ciki da waje a ba wai ka zo ka zauna ana waje ba ka nutsu ka shiru kamar kana ganin annabi wani dubi ka riya kamar kana ganin annabi amma a zuciyarka wata kila mukaddamin da ya bude waje ma haushi da kake ba za a tsaya maka da ka kai yi mai ka manta cewa halara ce ta manya annabi yana wurin alƙulbin makatuni yana wurin tsari da wani tijani ko yana wurin a kayan a kadadin ummatul muhammadiyya duk suna wurin amma ka ka da wai kayan ladabi a zahiri ka nutsu amma san cikin zuciya kai ka ce kura ne kai saboda bala'i ko ake kamun kai wannan natsuwar a da'ira kamun ka fito gida dan mun taɓa yin wani karatu a nan inda a manta ba na faɗi in za a zo wazifa shiri ake na musamman tun daga gida ba maganar wai yan ɗariƙar wanda za a zauna a wazifar da su ba in an fito ma duk wanda ya harare ni ko in zage ni ko mun kaza na ya ce na ko zan tafi halara mai girma halar da ba a karɓar mutum da kazanta koya sai ya zama tsaf sai da haka zan fito zan tafi halara halaran nan da annabi ke halartar ta kullum take wazifa sai da haka zan fito kamun na ƙara ta halara kowaye na haɗu da shi a hanya ya tuce ni na ya ce ba magana in tsaya a sada to ko idan aka zo wurin da ya ɗaya sai ya ga fitafin su masu tsaye zai ji daɗi kaga ba hikidu ba kulli ba hasara balle daga wani ya fi sai zikirin ne maka mutane da wani fa ba wani abu ne shi da masa a wani abokin sa ya fi sai zikirin da karbi zai ga wuce to yan uwa mu dole wannan mu bar wannan ba kyau to shi yasa sai yake su yi ladabi fahari da ra'ayi su ladabi cikin rage jiri yace da ladabi ne fa wurin kalmarin ake yi wa mutum promosa ake ƙara masa girma ake hawa hawa da shi lil mawaɗini ya zuwa ga manazil kusati shi ne mawaɗin wurare halarori yana nasutu a kan shi malakutu yana malakutu a kan shi jabarutu yana jabarutu a kan shi lahutu yana lahutu shi ke nan ya ta'alluki kuma da hahutu dan ita ta allad biha ne la ta alu ko ka da'iman fa fi jahkin min hada da kotu to sannan kana cikin musulunci a musuluncin nan martaba ko da kake mai nuna tawfata kake to idan kai na dabi sai ka sai ai ma promotion sai kai ka manzilul istiqamat daga manzilul istiqamat sai a ƙara na girma ka zo manzilul taqwa to daga nan sai a kai ko kana ka bi karfin nan sai a kai ka maqamin imani a imani kana manzilul shirk sai a kai ka manzilul sai a kai ka manzilul ikhlasi daga manzilul ikhlasi sai a kai ka manzilul imani sai ya zama ka zama kamar dutse ba wani abin da zai girgiza ka ko ruwa ko iska ko rana ko wani irin bala'i kana nan a inda kake tsami ba wani abin da zai girgiza ka ya roda ka sa ka fita a guje sai da ka samu imanina ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da la ilaha illallah zuciya take yin karfi ka tsaya tsam ba wani hayaniya da zai girgiza girgiza ka in za a ce duk mutanen kaduna sun zaro ta kubba kai suke nema sai ka ce ina kike kamun ka ƙara sauka biyar suka ce gani in ta ka ce mai mukamin da za ka haka kana zuwa wala yadda ta goma za su sanin da ya gaske ai kai muke nema dama kuɗi za mu baka to zai baka daga nan kuma sai a ɗauke su a kai ka ainihin makamin wato ihsani ka wuce islam ka wuce iman ka tafi ihsani sai suka nan kana manzilin muraqabati sai a ƙara ma girma ta biyan manzilin mushahadati daga manzilin mushahadati sai a ƙara maka girma ta biyan manzilin ma'rifati daga nan ka zama al'arifu billahi al'arifu billahi wa jallu alayhi kaga tunda ka samu musulunci ka samu imani ka samu ihsani ka samu shari'a ka samu ɗariƙa ka samu haƙiƙa ka samu istighfari ka samu salati ka samu la ilaha illallah ka samu ibada ka samu ubudiyya ka samu al-ubudatu ka samu raqa'iq ka samu daqa'iq ka samu haqa'iq sannan ka samu takalli ka samu tahalli ka samu tajalli ka samu ainin rahmati ka samu ainin haqqi ka samu ainin ma'arif al-aqwali ka samu e ka samu u ka samu wannan duka ladabi ne zai sa a kai shi ya sa ce bihi yura kalmar ilil mawadi da ladabi ne ake hawa hawar da mutum daga taubatu zuwa istiqama zuwa takawa daga sirku zuwa ikhlasi zuwa tumanina daga muraqaba zuwa musada zuwa ma'rifa to daga nan sai ga wali mutum bawa ya fara girma har mutum ya zama wali amma in ba ladabi ba wilaya Allah zai iya baka ilimi baka da ladabi amma ba zai baka wilaya ba ladabi ba saboda kai malami abokin zaman halitta Allah ne ka ba shi karatu wali kuma abokin zama da Allah shi kuma Allah baya san rashin ladabi man ata al adada ma al ahbab ila al sab shi wanda ya mummunan ladabi a halaran masa ya za a kore shi bakin gofa to sai da kan wanda zai zauna da Allah dole ya ladabi zai gashi ya gaya mana anan yake to mu lazanci ladabi ciki da waje da ladabi ne ake ƙara wa mutum girma daga nan ya kira zuwa can daga can ya kira zuwa can daga can ya kira har ya tsinci kansa gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama ne zai zarce kanka zuwa talatan ta arrifa na biha iyahu iyahu muke san zuwa dama to sale ce wasu hadiran na sai sakal murabbi kaza ta sai kahun bibi na raibi kai ka halarta sura shehin ka ne renon ruhun ka shehin da ya baka azkarar tarbiyyar shi ne shehin ka murabbi wanda yake tarbiyyar ruhinka duk da dai al'amura ne wanda in ba masu shi ba ba kowa ya sani ba ladabin da masu tarbiyya suke da shi idan suka haɗu da wanda za su da shi za su ga wani irin bakon al'amari irin ladabin da za su ga sai su muridan tarbiyya suna wasu wannan tarbiyya abin zai zame musu bako zai yanki wani wani to amma kuma koyi ne da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah suna girmama annabi sallallahu alaihi wasallam suna natsuwa gaban shi in suna gaban annabi ba ta kaga kan ladabi kaza ka sai kai haka ne shehu fa bidon rangi da tare da kokwanto ba wato sai ki yanki idan kana halartar shehun ka murabbi har za ka tsinci cewa shehu tijani ne da kana yin lazimi ko bida kana ganin shehu tijani a gaban ka har daga nan za ka taraki ko taraki sai ka fara hararo zatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har daga nan za ka iya an zauna zikiri ana yi ba komai gaban ka sai Allah mataki mataki idan karke shehunka ana nan za ka gane ba shi bane ashe muradi shehu tijani shine muradi ana nan ana nan sai ka ga ah ashe annabi Muhammadu da ma ake nema ma to ana nan sai ga ah ashe Allah ma ake nema kun in kuntum tuhibbuna Allah ne fattabi'uni kurus shi ne ma'ana kawai shi wannan sai abin da za ake gani ana riƙewa wanda ba sani ba su sani bin umarnin Allah ne wata bi sabila man anaba ilayya shi yasa ake halarta saboda a tafi tare kai ne kana neman hanya za ka tafi ga wani a wani na ga ai zan je riga ah ba ma can gana amma dan san hanya ba sai ce zo mu je shi ne ma'anar bai ke hunne ba ma'ana ba kenan mutum ya fito na inni zawon ila rabbi inni zawon ila rabbi sai hadini ko kai ga shehun tarbiyya ka hadda shi kana haduwa da shi yace ya kace ni za mu ila rabbi ta da ma wurin su gani ha to aka ga an ga ne ta yi ya ba ma to dai ba to ji ba ta to shi kenan na samu abokin tafiya to shi kenan sai ka bi saboda sadu da annabi ne shi fafi walazim al-hudura wasukuna kaza da khalwatan tu'imhina shi yace walazim al-hudura kula zimta halarto zatin Allah tabaraka ta'ala yayin da kuke lazimi ko wazifa ko zikirin juma'a wasukuna da natsuwar zuciya in zuciya ta natsu za ta iya halarto Allah kaza da khalwatan haka nan bayan kun kare wazifar ko lazimi ko zikirin juma'a ko lazimci rabuwa da jama'a kurka yawan dan kebewa kurka zama ku kadai to iru rabuwa da jama'a halwa tana taimaka wa muridi hina wani lokaci in ka saba yawan zama da jama'a wallahi ba za ka ankara ba zuciyarka za ta lalace gaba ɗayanta wallahi saboda sai sun canza maka tunaninka amma in ka saba zama kai kadai kana tafakkuri kana zikiri kana sadaki ba za a sa makin kowa ba ba za a zo a gaya ma magana da za ta gane ka ba ba za a zo a fata maka wani ba ba za kai kaɗai ka ce sai Allah kawai to shi kenan sai kaga hacci yana fakkowa a zuciyarka to sai kaga da ka shigo cikin mutane sai ka rasa to ma me za ka ce musu saboda firar ka ta zama fama irin tasu da ka fito da sai dai labarin yan kwallo labarin yan mata labarin gwamna labarin shugaban kasa labarin yan siyasa labarin wane ne boko haram labarin wane ne haka za ka ci ba zaman ka nan saboda ka yan uwa wannan baitin mu lura da shi da kyau ولازم الهدوء والسكون كذا تخلفا تجيهنا yawan rabuwa da jama'a mutum ya zauna shi kadai ya rika lura da abin da ya dame shi kai baka gama yin salbin matsalar da ta dame ka ba ka je kana jin labarin matsalar wasu in wata kila wanda za a zo a baka labari ne je to baka da laifuka kai ba za ka gyara naka ba kaje to in ka ji na wani to za ka yi mishi sai da ka an mai da kai wawa ne duk wanda za a zo a ba shi labarin wani mummuna an mai da shi wawa ne saboda ne in ka mutu ka shiga kabari ba za a tambaye ka laifin wani ba wallahi na ka za a tambaye ka abin da kai haka lahira na ka za a tambaye ka sai da kai uwa ba mu kokari mu shigaltu da aibin kawunan mu ba ba shigaltuwa da aibin wasu ba shi Ibrahim zuwan sanan Kaduna yana daga cikin majalisin da yi yace kowannen mu ya shigaltu da aibin kansa aibin waninka ba zai cuce ka ba aibin ka shi zai cuce ka in ka saba da yawan faɗin laifukan mutane wata rana sai ka je ka yi tsanna ka zo ka dangana ka ce wani ne ka nuna wani ka ce shi ne sai ka saba faɗa ka ma manta wai kai kai saboda haka dan uwa mu kiyaye wannan da kyau waɗannan baituka da muka karanta a lura da su a mun riga mun ɗauko dama sharuɗan nan tun mukan yi nan shuruɗahul muqarrara mun zo sharaɗi na nawa na ashirin da biyar sharaɗi ko ashirin da biyar ko sha biyar ne na ashirin da biyar ko to muna sharadi na ashirin da biyar inda wato sharadi na ashirin da biyar shine tsarki tsarkin na hadasi da habasi karka kuskura kai lazimi ko kai wazifa ka yi bawali kawai ka sa wandan ka ka tayi ka zo ka dauko sarki Allah mai nuna wato kaza kaza kaza astaghfirullah astaghfirullah Allahu salli ala sayyidina Muhammad kaza kaza la ilaha illallah la ilaha illallah karka haka idan kai bawali kai karki ka sa ruwa idan babu ruwa kuma kai istismar ka sa dutse to idan babu ruwa kai taimama ka zo ka zauna kai lazimi idan wazifa ne kai wazifa kar ka karanta jawara sai kai salatul fati 20 idan zikirin juma ne ko ka zo a yi zikirin juma da kai to sannan idan janaba ta same ka ko haila ta same ki ko jinin biki to ka'ida sai an yi wanka shi wannan ya wuce magana sai a wani tsarki da ruwa haka sai an yi wanka shi to wannan shi ne sharadi na ashirin da biyar sannan sharadi na ashirin da shida wato mutum ya tsarkace cikinsa baki daya kuma ya tsarkace rigarsa sannan ko mutum ya tsarkace wurin da zai wazifa ko lazimi ko ko wazifa ko zikirin juma tun daga farko kuma har ƙarshe wannan ƙarshe ana buƙatar shi kar mutum ya je na aikin kanikanci shikenan kawai ya zo wazifa dukun dukun duk mai cikin rigar shi bayan idan an ƙare bayan isha idan zai je zance sai ya nemo gugaggen riga sannan zai je can wurin amma ga gaban shugaban wanda aka yi duniya da lahira don shi ka zo da bakin riga san da ba abin da za a baka ba yin ne ainihin gaya muradi amma ka yi ladabi a can wata firma kana zuwa za a gama tsara ka kana ba da abinda kana tafiya za a zage ka amma ga inda duk kazantar ka in ka zo za a karbe ka ya kwanka yi ladabi a wurin sai kai mummunan ladabi kuma to da ka yan uwa idan za a zo wurin wazifa inda lalatacciyar riga ne ana so a rika zuwa da riguna biyu da rigar da za ka yi aiki ka zo da riga ne ko a leda ana idarwa a kana idar da aikinka kai kai kai kai alola in zai yi kai wanka amma zai ba kai alola ka ɗauko turare a ka shara sannan ka taso ka sa wannan riga ka zo ne da riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganka tsaf ka nuna girmamawa ne wannan kai sai sun yi ka samu wani abin da baka tunani ba dan girmama shi kurum shi yasa ake so in za a zo wurin waziya a rika yin shiga mai kyau saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma girmama wurin sannan ainihin tsaftar wuri inda da ake magana ba fa wurin kai ake magana ba wurin da zaka yanzu ba ana so ka zama ya zama wuri ne gyararre to sannan wuri na biyu shi ne zuciyarka ka san dai ba za a so kai waziba akan kashi ba ko akan fitsari ko akan wani abu dai mummuna za a kuma kakkai waziba ko kai lazumi a cikin zuciyarka ga gunkin hassara ga gunkin girman kai ga gunkin kaita ga gunkin hikimu ga gunkin takabburanci ga gunkin ƙarya ga gunkin munafunci su ake in za ka zo ka tsarkace zuciyarka ta zama ba komai a ciki sannan ka zo kai to sannan sharadi na ashirin da bakwai ka suturta al'aurarka kar ka kuskura ka zo nuna zuwa da gajeren wando ko ka zo da kungiloti ana ganin cibiyarka ana so ka kula ka suturta al'aurarka baki daya kamar dai yadda shari'a ta gindaya mana a sallah to sannan sharadi na ashirin da takwas kar ka kuskura daga fara wani ba har a gama kai magana haka lazimi ka haka zikirin juma ba kyau ana waziba ko ana lazimi ko ana zikirin juma mutum ya kama magana ko kuma ana cikin waziba kaga mutum ya tashi ya ji ya tubar da ne ya ɗan yi kalle kalle ya dawo ya zauna duka ba kyau a yi ladabi sosai a kiyaye ba a son yin magana amma magana idan ta zama kaɗan babu laifi ko kuma ana cikin wazifa sai baban ka yi kira ka ka amsa ko mahaifin ka ta kira ka ka amsa ko shehin ka ya kira ka shi ma ka amsa ko kuma in mace ce mijinta ya kira ka ita ma ka amsa saboda ɗariƙa ta gini ne akan ladabi da girmama manya wannan amsa ba zai cutar da kai ba sannan idan ana cikin wazifa ka gama kawo zai tsallaka titi ga mota nan ta to za ta bige shi ba kowa ka ce a ka ce malam ba ka ba ba komai ka ce mata ga mota nan ko kuma yaro ne karami ne zai fada ni biya kana kallo kana wajiya kar ka ja ai ba a magana to a nan rashin maganan yin maganan ya fi rashin maganan alkhairi sai ka yi tsawa yi tsawa in ma da zuba ka tashi a guje ka je ka kamo shi ka ɗauke shi ka dawo ka zauna ka ci gaba to sannan na ashirin da takwas a na na ashirin da tara shi kuma shi ne niyya shi ne ka nufi abin da za ka karanta idan lazumi ta bane ka ce Allahumma inni nawaitu an ataqarraba ilayka bi ada'i qira'ati yurdu sabai Allah zai hidri ka tijaniyati imtisalan li amri Allah wa sunnati rasulillah waqtida'an bil qudb al maqtul sayyidi al abbas tijani radiyallahu anhu idan kuma ramuwa ne Allahumma inni nawaitu an ataqarraba ilayka bi qada'i qira'ati yurdu sabai الله طريقة التجارة امتثالا لأمر الله وسنة رسول الله واقتداء بالقلب المقتول سيدي أبن عباس التجاري هو وزيراني اللهم إني نهيت أن أتقرب إليك بأداء قراءة وظيفة التجارية امتثالا لأمر الله وسنة رسول الله إذا ذكر جواني اللهم إني نهيت أن أتقرب إليك بتلاوة ذكر هيلا في الجمعة امتثالا لأمر الله وسنة رسول الله واقتداء بالقلب المقتول سيدي أبن عباس التجاري to ana so dai ka faɗi ne za ka yi lazimi ne lazimin na fara ne in na yamma ne ka faɗa in wazifa ne ma ka faɗa in zikirin juma'a ne ka faɗa to niyya ke nan to sannan kuma a cikin niyyar nan ana so ka nufi Allah shi ne ainihin niyya ta gaske ba Allah mai nuna shi kaza kaza kaza ana son wannan amma gayar abin da ake nema nufin Allah ko ifradu lidati ila Allah shi ne gayar abin da ake nema ya zama ka fuskanci Allah da zikirinka duk wannan aikin da kake yi zama Allah kake nema ba wani abu ba ba wani abu ba sai ta yan dariƙa ai ka san yan dariƙa in mutum shiga dariƙa ana yin kuɗi ko kuma a gwamnati ai tana yi da su ko kuma ai kaza ai kaza ai kaza ko suna samun kariya ko kuma ai kasan saboda inya inya shiga dariƙa ne saboda inya kasan in mutum baya kai shi ba zai wulaƙanta ba sai to kai kokari sosai ka yi da yawa amma dai kai dan Allah ka shiga dan Allah kar ka shiga dan ka samu abu dan in baka samu abu da za ka shiga amma in dan Allah ka shiga ko talauci ne ka shiga wala ka shiga kuma kaskanci ne ka shiga wala ka shiga to waɗannan da aka bi nan gano su ne sharuɗan jami'a ba gida ashirin da tara su ne sharuɗan jami'a guda ashirin da tara to sannan a cikin waɗannan sharɗan yawa akwai shuruɗin mukarrara kamar da shi mukallilan shuruɗin mukarrara guda uku ne in an shiga ba a shiga ba a haɗa da su ɗari ba ba a zuwa ziyarar wani wani mai rai ko mata ce ko an ba da kwabar ko kuma tijana dalilin neman madadi to sannan ko akwai sharɗai guda biyar su kuma da kansu shuruɗin su haɗi su waɗannan guda uku da na faɗa in ka aikata ɗaya ka fita a gari da baki da kai dole sai an sai kai tajjibi ka dawo a sai an saka baka ba magana tajjibi in ka kuskura ka je kan yarci wani shehi ko ne wani na ta riga da niyyar neman madadi to ka fita da riga tijariya ko kuma ka je ka karɓo da niyyar qadiriya ko shazaliya ko nakabandiya ko arusiya ko buniya ko junaidiya ka haɗa da tijaniya to shi ke nan ka in sulaki an hadartul ilmi makduni maulana abu abbas tijan ka fita sannan idan ka ce kai ina da yawa shekara na yau arba'in da shida fake nan ina da na ma fita kaji sai su yi kai ina har yanzu ma ni ban ni na na fita na dena shi ke nan kai ma sai ka je ka ta ka kafa saboda haka waɗannan su ne shuruɗin muƙarrara sannan shuruɗin su haƙi su kuma idan aka aikata ɗaya a ciki in kana cikin yanzu da ne to yanzu da ta baki dole ne sai ka tashi in kana lazumi ne lazumin ya baci dole sai ka tashi haka idan kana cikin zikirin juma'a ne ya baci dole sai ka tashi ga sunan guda biyar farko karfin hadas ana cikin waje ba sai ka tuna ai na yi fitsari da wuta shi ba ko an kai jawara sai ka tashi maza ka je kai tsarki kai alula ka dawo haka kuma idan kana lazimi haka in ana zikirin juma'a ka tashi ka je kai tsarki kai alula ka dawo sannan tsarki na habasi ka manta kana da talaba ka fito ka zo kuma baka yi wanka ba ana cikin sai ka tuna maza tashi ruga gida ka je ka wanka sannan ka dawo in Allah ya ka samu ko in baka samu ba ka dafa naka na musamman to sannan ana cikin wazira kai ka dan kurje da kai sai ka ga cibiyar ka a waje ake tafi ga gurin ka a waje iko Allah ko ba wanda ya maka magana an zo jawara sai kai mana ka miƙe ka tafi gida ka sa dogon wando da dogon riga shi kenan ka dawo ka zo kuma ka zauna in san samu ne yawa har hula ana so a sa ko ka sa sa ba wai saboda mai girmama shugaba sallallahu alaihi wasallam to sannan barin magana kada ku kula ana cikin nabi ba kai sai ka kawo kullun nan wuda kar ka manta ba mun in an kare ba za ka raka ni ba za mu je nan sai can wuda ba ko kuma ana cikin da ka ga ka ga ku ne yanzu kai ku su uku na na go a'udhu billahi ke dole labari na duniya ba a yi wannan halarar sai ake a natsu idan ana yin wazifa kar ka kuskura kai magana banza magana duniya ko wace irin magana ka bari in ba abin da muka zana din nan ba to sannan a na biyar shine niyya ka fara da zuwa an yi zage ka tuna wai baka yi niyya ba baka faɗi ma abin da za ka yi to sai ka sai ka kai niyya ko kuma lazim shi ma sai kai niyya to waɗannan su ake kira shuruɗu tiyah to sannan adabul mu'tabara ya ce a mu kula da na dubban nan na da ababen kulawa to sai na dubban dalila ba guda uku ne yan uwa sai wasu na nan da yawa amma manyan guda uku ne na dubba daga ciki akwai girmama iyaye daga ciki akwai barin shan taba daga ciki akwai girmama makwabci to waɗannan duk wato na dubba ne waɗanda suke na na cikin dalila ne to amma manyan guda uku ne farko kyakkyawan zato ga Allah kyakkyawan zato ga bayan Allah idan ka saba yin mummunan zato ga bayan Allah har Allah ma za ka mai mummunan zato dan misali in kana mutum mummunan zato kana ganin mutum mutum banza ko kana faɗin maganganu haka na zato to jirran da Allah tabaraka ta'ala ya ba wannan ba wani abu mummunan zaton na wurin Allah zai koma dan cewa za ka yi lau kana khairan ma ka bakuna ilai wallahi wannan abin da gaskiya ne ni ba a gani a gaba gaba kamar yadda kafirai suke zuwa sabon hannun Allah kuma ce da su ahun yakununa rahmat rabbika shin su suke raba rahamar ubangijinka shi Allah ai abin da yake so yake yi la yusalu amma yafalu wani kuma innal fadlu bi billahi yutihi man yasha shi Allah ba a ce mai ga abin da zai abin da ya ga dama yake to idan ka saba mummunan zato wata rana Allah zai gudanar da abin da yake so wannan mummunan zato ya koma wurin Allah kuma duk da mutum ya Allah mummunan zato ya shiga uku to sai da kake sa ake so mutanen nan yana kace mutanen kirki ne ba abin da zai shige ka sai ballan ta ko ka zo da mutanen kirki sai ballan ta kuma Allah ne idan ka saba yin mummunan zato ga mutane to ana nan zaka yi mummunan zato ga waliyan duk ran da kai mummunan zato ga waliyan zaka yi mummunan zato ga sahabbai duk ran da kai mummunan zato ga sahabbai wallahi zaka yi mummunan zato ga annabi duk ran da kai mummunan zato ga annabi zaka yi mummunan zato ga Allah duk ran da kai mummunan zato ga Allah ka shiga uku to sai da shi ne na farko to na biyu shine shuhudi min lahi duk abin da Allah ya baka karka da kaje wani ka ga cewa wannan baiwa ne na Allah kawai ya halitta ya bani wallahi khalaqu kuma ma ta'malu Allah shi ya halitta wannan baiwa ya bani in sallah nake na fara raka'a dubu duk dare to ban ga na gode ba in kuma Allah ta yarda ta ya bani kullum da daddare kamun mai dabbi sai ni salatul fati dubu daya ko kuma kullum sai na yi sadaka da kuɗi ko sai na yi ziyara ko sai na kan zumunci ko kar ka ga dabarar ka dan in ka ga dabarar ka ce shi kenan za ka fara takama kaga ka zo wuri ma ba ka so ka gaisa da kowa wai ba wanda yake gaisa da sai ga mutane kana harara da yayi mutane ana sa kai kai ka sani kuwa da ni za ka gaisa ka ga wata yana da zai zuwa zuciya duk an yi san mu ba kai in ba dan mu ma za a ruwan sama ne kai ba dan mu ma za a yi zuciya ba ba su ba kai kaza kaza kaza kullum ka bauta Allah amma ka ga ba lalatacce kamar ka wallahi to da haka za ka ga kullum kusa da Allah amma duk da ka ji ka isa to sai kuma ka koma baya shi Allah ya rabu ana inda min kasratu qulubin min ajali ba kowa bane na ba ni ina tare da mutanen da zuciyarsu ta kare ne saboda ni ba wanda ya ji ya isa ba da sauran ka wannan shine sharadi ladabi na biyu ladabi na uku shine tafridul umuri ila Allah sallama wa Allah lamari duk abin da ya dame ka ka sallama wa Allah ka miƙa wa Allah lamarinka wannan shine ladabi na na na na na na dariga ladabi na uku shine wanda sai Muhammad Sa'ad yana bayyana cewa ta'awu fi mar'ati hudul minna muhsin bi zil jalal zanna yace wajaddada husn zanni kullama tajaddad halin lahu la tasama wannan shine ladabi guda uku wanda wannan baiti ke ishara zuwa gare sannan shi Ibrahim da kansa yana faɗi cikin sirrin akbari yana cewa wala ta'lamu illa ala fadli rabbina lima fika min ajrin falam takun nafi'a بذاك شهود للامتنان إلهنا فلا تلغى أجر لسعي فخادعة وتحسين الظن بالإله مع السلم وهو إليه الأمر ويلتق خادعة فذاك وانا يوى مكيا يوم رئيس بكو sannan shi yana faɗi da bakinsa mai tsarki yana cewa wal adaba da hadal muridi an yashhada al minnata da'iman li mawlahu fa yahmaduhu wa yashkuruhu ala kulli ahwali wa yusri sanna bihi da'iman yujaddidu hukmu sanni ma tajaddada lahu halu sawa'an kana jalaliyan aw jamaliyan ويغير إليه أموره ما دك منها وما دل يقينا بالله يؤذنه عن جلب النفس لنفسه أو دفع المضرة عنها لدى من بعد يكون مريدي دائما إنجشوه yace ya dinga ganin baiwan Allah wannan lazimi da yake da wannan wazifa da yake da wannan ziyarar salihai da san waliyai da san sahabbai da san annabi duka ba da bawo shi bane Allah ne ya zaɓe shi ya bashi da Allah ya so da sai ya halicci wani abu ba wannan ba bashi amma sai Allah ya zaɓi waɗannan abubuwa ya bashi sai da kar ya taka kowa kar ya zaɓi kowa ya kyauta ka zato ga kowa ya zauna da kowa lafiya wannan shi ne abin da shewar jalla anu ya umarce mu da shi sannan shewar jalla anu ya ce ya zama da'imin yana yana ganin baiwa daga Allah ko me Allah ya bashi ya ga daga Allah ya gode wa Allah abu ta dukkan halayensa sannan ya kyakkyawan zato da Allah ko da yaushe ya dinga kyakkyawan zato da Allah duk san da halinsa isa abinda misali yana cikin tsarki yana gode wa Allah sai wata rana wani kuskure mutane sai ya karya ko ya je tata ko ya wani abu mummuna wanda bai kamata ba to kada wannan mummunan zaton ya faɗi ya sai ko kyakkyawan zato da Allah ya sani Allah gafurur rahim ne Allah mai gafara ne mai jin kai saboda haka Allah zai yazo mai Allah mai tausayi ne yi wa Allah wannan kyakkyawan zata kada ki tsoha ga shi na na na yi ne kaza kuma na sani kai Allah ba zai ma yaje ba ai na duba cikin sunayen Allah na ga al-jabbaru al-muntaqimu al-qadiru al-muzillu saboda haka kai bar kai ma in shiga cikin saban kawai ai ai gaba daya kada ka haka kai zakar Allah zai zai yaje maka to sannan kuma yace wannan hali na jalala ne ko na jamala sannan ka fawwala wa Allah lamarin ka lamarin ko babba ko kankani ka maida wa Allah kai yaqini cewa Allah tabaraka taala ba abin da iga gare shi Allah shi ne zai amfane ka kai ba za ka yi amfana kanka ba ba za ka yi tunkure kanka cuta ba to wannan shi ne ma'anan wannan baiti da muka karanto tun a baya shi ne karshen waɗannan sharuɗa to sannan yan uwa mu kiyaye wannan baitin da muka karanta da zuwa azman da ahli dunya aljanna domin kuwa shi shugaban tafiyar baki da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina faɗi na cewa laysa min ummati man lam yubajjil kabirana wa yarham kabirana wa ya'rifu bi alimina haqqahu annabi yace babu daga cikin al'umma ta karamin da bai girmama babba ba ko kuma babban da bai jin zai jin tausayin karami kuma wanda bai san hakkin malami a cikin mu ba shi ma ba a cikin mu sun haka idan mutum shiga ɗariƙa to in yaro ne ya girmama babba in babba ne ya ji tausayin ƙarami in jahili ne ya girmama malami in malami ne ya tausaya wa jahili shi jahili in ya ga malami ya cika wannan ya fi ne wataƙila ya ji ya saɓon Allah amma ya san wani hadisi da wani aiki da in in aikata Allah zai yashi idan kuma malami ne ga jahili ya sabo ya cika jahilin mai ya fi wataƙila waɗannan lokuta da yake ba don bai karanta ba ne bai san su ba da ya karanta ya san su da ko bai aikata ba amma ni da na karanta ɗin ni mai nake to idan aka tafi a haka jarumi zai girmama malami malami ma zai girmama jarumi to amma idan aka wayi gari babu wani da shi sai ga fasadi ya faru akan kasa to da kayan uwa mutum ya wannan sannan an yi abin na ta laifin na mallan yi kirin kabira ya rahani kabira ya amur bil ma'ruf yana hanin munkari annabi yace babu daga cikin mu karamin da bai girma babba ba da babban da bai yi tausayin karami ba da kuma wanda baya umarni da kyakkyawan aiki yana hana mummunan aiki sannan annabi yana cewa laysa minna man lam yu'tir kabirana irham kabirana wa yu'akhidina awzura babu daga cikin karamin da bai girma babba ba da babban da bai yi tausayin karami ba da kuma wanda bai yi abotaka cikin mu dan Allah ba bai ziyarci wani dan Allah ba baya cikin mu sai da ɗan uwa ne abota da juna don Allah in aka yi abota da juna don Allah ba za a zalunci juna ba amma idan abota ta zuwa don Allah ba to abin da ma ba za ka iya yi wa makiyinka da ba kwa tare ba sai ka kayi wa ɗan uwanka na Allah to da dama ba don Allah kuke tare ba to sannan kuma a ziyarci juna don Allah shi ma annabi ce wanda bai wannan ba baya cikin mu wannan duka tafsirin mu'azzimin li'ali jami'an ne wa ƴan uwa to sai da kai uwa mu kyautata junan mu sannan Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yana faɗi yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ku taimaki juna a bisa bin Allah da tsoron Allah kada ku taimaki juna a bisa saban Allah da tagawa da shi shi to da kaji abin da za a in dan Allah ne duk wanda ya zo zai abu dan Allah a taimake shi duk ne dai ne ta zo zai abu dan Allah a taimake shi har kuma duk mutum da ta zo zai kanna to fa hana shi wannan shi ne babban aiki abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni da shi to yan uwa za mu dakata abin da ya samu ka faɗi wannan saboda muka karanta wannan saboda mu samu a cika karatun mu domin za mu shiga juma'a cikin ramadana juma'a da za ta zo cikin azumi ne kuma ba ma yin karatu cikin azumi saboda tafsirin qur'ani da ake a wurare kuma qur'ani shi ne shugaban dukkan littattafai shi yasa idan azumi ya zo ake dakatar da a wannan karatu da muke yi a sai tafsirin qur'ani da kuma ake sauraro daga yan uwa Allah ya taimake mu kuma Allah ya taimake su yan uwa azumi din nan fa da ake ji kar mu dauka azumi ne kawai kar mu ci abinci da baki kawai shi ne azumi shanin azumi yana da abubuwa da yawa da yawa mun ɗauka kawai azumi mutum ya tashi da asuba ya yi sahur kuma da magariba ya wato isha ruwa shi ne azumi a abin da wato sahur ɗin ka san mene ne ka yi sahur da halal ka sha ruwa da halal sai ka ga itaciyar hikima ta bullo daga cikin zuciyarka amma idan ka ci haramun ka sha ruwa da haramun to shi kenan ba ka da aiki sai ga azumin ma ana da yiwuwa kai ka kuji amma ba wani abu na aikin azumi manzo Allah sallallahu alaihi ya hadi ya ce khamsu yusirru sa'id wa yanqudu al-wudu al-kadhib wal-yamin wal-jira wal-nazar bi shahwatin wal-yamin al-kalib abubuwa guda biyar suna karya azumi tas in ji annabi abubuwa biyar suna karya azumi tas yanzu farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a suna karya azumi kuma suna warware alulama wannan ba wanda ya kai su bare yin aiki da wannan wallahi sallahi su akan wannan abin su har abada wannan abin da annabi ya faɗi wanda zamu karanta yanzu ba wai sai azumi har alulama yana warwarewa amma za ka ga ba a damuwa da shi sai da ganin mu sa hankali sosai mu bi shi yadda ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda biyar suna karya azumi kuma suna warware alula farko shine karya karya wani wala da ana alulan ma za ka je na gwamnati karya wallahi ba wai magana wai sai ga alulan ba a ina cikin alulan ba da za a kyale kuma wallahi ana sallah ma zai yi karya a gaban Allah al-musalli yunaji rabbahu amma sai karya sai ka yan uwa mu gane cewa abubuwa guda biyar suna karya azumi kuma suna karya alola farko shine alkalmi in ji annabi karya wannan nima sannan wato annanimanci ka ɗauko maganar wannan ka kai ma wancan ka ɗauko na wancan ka kai ma wannan ka ɗauko na wancan ka kai ma wancan ka ɗauko na wancan ka kai ma wancan wannan yana karya azumi kuma yana warware alola to daga yawa ni tsamara ba tun yanzu tun yanzu idan aka gaya maka irin wannan ba sai an yarda daga yanzu ya kamata mu fara training da alhamdulillah mun fara training tun cikin farkon shi a ban ba training din da ramadana zai zo ya riske mu mai azumin mu lafiya da taimakon Allah ba da dabarar mu ba ni azumin mu lafiya kar mu lalata shi da zagin mutane ko da jin haushin wani ko da wani abu har mu yi azumin mu lafiya mu kai lafiya da zai yi ma in azumi ya zo kar ka ji labar kar ka jira da kowa in ba ka jirin qur'ani ba kai ta zikiri kai ta salati ka karanta qur'ani kullum ba magana tsira in dai ba jiran annabi zai ko jiran jikokin annabi waliyai ko hirar sahabbai ko ta salihai ko na ba amma in dai za su ko hirar duniya kar kai da dan anan za a shigo da gulma ana shigo da gulma azumin ka kai ko kuma nan nan a ce wani ya ce kaza ko wani ya yi kaza to sai da haka wannan shi ne na biyu sannan alkibatu gulma gulma ka san an na nemanci mutum ya zo ya gaya maka abu ka tashi ka zo ka gaya mu mutum ya gaya maka abu ka tashi ka zo ka gaya ka je ka gaya mu wannan annabi man shi kuma gulma a mutum ya saba da shi bai iya zama ba kawai sai ya bata wani shi kenan sai ta kaga wani yanzu yanzu ne ya wuce ai hararar ka kawai yake da wuce ana zama lafiya ba sai kawai yanzu ya haɗa faɗa sannan a hadisi annabi ya ce gulma ɗaya ta fi zina sau saba'in gulma ɗaya ta fi zina so saba'in zina ɗaya tana kashe mala'iku kusan arba'in da wani tana da cikin asbabul injila ya annaha dan kullahi tabaraka ta'ala sai shi Umar Musulmi ya kawo shi a cikin limahu abubuwan da ke raba mutum da Allah yanzu yanzu gulma ɗaya ta fi zina so saba'in zina ɗaya kuma tana kashe mala'iku kusan arba'in da wani abu to kai mala'iku ne ka kashe saura da yan uwa mu ya tara ba addinin mu ba addinin wasa bane ba wannan dariƙa ba dariƙar mutanen banza bane ba dariƙar kakkantattun mutane ne an ɗauke dariƙa kamar ruwa sai ga abubuwa ana tafi amma kuma wasa wasa wasa abin da shi bar bai gudu shi ba shi ran bai gudu shi ba sai da ana tafi ko ba an da saura ta akula a cikin wani abin da yake shi ne sahihi a kai a yi shi to sannan duba da sha'awa ido na sha'awa mutum yana azumi ya sa wa ido ya zo zauna akan kwalbar ya ta kallon hanya ya ta kallon hanya wani yana karya azumi kuma yana karya alura mutum ya zo ya sa wa hanya ido ko kuma ya dinga yin wasu abubuwa wanda za su janyo azumin sai kare hatta hira da mata da suka so ba kamar ka yana da suka yi hirar da su ko kuma kai ta kallon ko kuma na waya ta irin wannan to a kiyaye azumi sannan ruwan ruwa ta karya mutum ya zo ya shirya karya kuma ya rantse wannan yana karya azumi kuma yana karya alula ka zo ka tsara wani al'amari naka na karya wai kuma ka san in ka faɗa ba za a yadda ko ka rantse to wannan ya karya maka azumi kuma ya karya maka alula sai da kayan wani kiyaye wannan wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye sannan jami'ar bin abdullahi ya faɗi ya ce idan mutum yana azumi yana da kyau ya kiyaye kunnansa ya kiyaye idonsa ya kiyaye harshensa daga karya daga kasafi daga ƙari sannan ya ciya cutar makwabci wallahi cutar makwabci ba kyau amma da azumi ya fi tsayin kuma an sani makwabtan nan ba iri iri